لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شدة jiya an ce mun biyar amma shida ne an ce sultan ran juma'a ne ya ce ɗaya ko shida yau ga wata shida ga watan jimada thaniya hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga makka zuwa madina 1442 wanda ya daidai da 20 ga watan ɗaya shekara ta 2021 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka na jibuwis da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin sharhu sunna na babban malami imamul barbahari rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na ashirin a cikin wannan littafi mai albarka darasin da ya gabata mun yi karatu ne game da alkur'ani zancen allah aƙidan mu game da alkur'ani shine alkur'ani wato zance ne na allah da lafazin da ma'anar duk daga allah yake sannan ba makhaluki ba ne ba alkur'ani ba abin halitta ba ne kamar yadda mun yi bayani cewa abubuwan da ake jingina su zuwa ga allah sun kasu kashi biyu akwai wato wato a wato idafatu sifa ilal mausu ko akwai wannan wato sifanta wato wata sifa zuwa ga mai sifar to wannan yana daga cikin shi alkur'ani yana daga cikin babu idafatu sifa wato ilal mausu da haka alkur'ani sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki wadda ba ta rabuwa da shi da haka ubangiji maɗaukakin sarki ainihin wato ya yi bayani a wurare daban-daban cewa yana magana yana faɗa kamar yadda mun kawo misalai akan haka duk da cewa akwai wasu wayanda suke da wata aƙida da suka saba wannan aƙida mai kyau ta musulunci su suna ganin alkur'ani makhaluki ne kamar yadda ake cewa ɗakin Allah ko taguwar Allah to shi ma haka alkur'ani suna ganin wata halitta ce cikin halittun Allah wanda muka ce akwai jingina abu zuwa ga Allah yana ɗaukar akwai idafatu tashrif wato jingina abu zuwa ga Allah don ɗaukaka matsayin abun kamar ɗakin Allah ko taguwar Allah akwai kuma jingina abu zuwa ga Allah wato jingina sifa zuwa ga mai sifa shine wannan na alkur'ani da haka alkur'ani zancen Allah ne ba kamar yadda jahamiya suka faɗa ba da mu'tazila da zaidiya da shi'a da ibadiyya da sauran duk waɗanda suke da wata aƙida mara kyau game da alkur'ani mun ji kyakkyawar aƙida ta alkur'ani shine alkur'ani zancen Allah ne sifa ce duk cikin sifofin Allah subhanahu wata'ala na fata an gane to muna cikin dai wannan gaban ne sai lokaci ya ci mana da haka za mu tashi akan faja'alul qur'ana mukawwanan min shay'aini ko qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala yace faja'alul qur'ana dan haka su wayancan sai suka sanya al-qur'ani mukawwanan ya zama wato domin bayan ya kawo zantuttukan ainihin wato jahamiya mu'tazila zaidiya shi'a ibadiyya sai kuma ya ɗauko mu sai ya sake kawo mana maganar asha'ira ya ce su kuma sun zo su ash'ariya sun zo da wani abu wanda ya fi zama mai ban mamaki sama da su maganar ainihin jahamiya domin su sun ce zancen Allah iri biyu ne ya kasu kashi biyu akwai ma'anin akwai alfaz wai akwai zancen Allah na ma'ana shi ba lafazi bane ma'ana ne akwai kuma zancen Allah na lafazi to sai suka ce alma'ani minka hiya kalamullah wai na ma'anonin su ne zancen Allah an fahimta da haka wallahu yusufu bi anna lahu kalaman wa huwa ma'ana wato ana sufanta Allah da cewa yana da magana amma ba magana ta lafazi da harufa da sauti ba magana ce ta ma'ana alqadimul qa'im bi nafsihi amma annallaha ya takallamu bi harfin wa bi sautin fa hadha manfiyun indahum amma a ce Allah yana magana da harafi da sauti to su a wajen asha'ira wato masu bin tauhidin ash'ariya su suna ganin wannan korarriyar sufa ce ga Allah madaukakin sarki ba za a ce Allah yana magana da harufa da da da ainihin wato harufa da sauti ba an fahimta wa yaquluna huwa ma'anan qa'imun bi nafsi amma lafazu suka ce amma shi lafazin fahuwa kalamun makhaluk wato shi lafazin zance ne wanda yake makhaluki abin halitta huwa min kalami jibril da haka duk lafazin da ka ji na alkur'ani wannan lafazin daga jibrilu ne ko kuma daga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce aqidar asha'ira game da alkur'ani da haka su suna ganin alkur'ani yana cikin irin wannan layin cewa ainihin wato zancen Allah iri biyu ne akwai na ma'ana akwai kuma na lafazi to shi na lafazin makhaluki ne wanda su a fahimtar su alqur'ani shi ma yana cikin wannan to shine a wannan gabas sai malai yace faja'alul qur'ana kaga su asha'ira sai suka sanya alqur'ani mukawwanan min shay'aini an samar da shi ne daga abubuwa guda biyu min makhaluqin wa ghairi makhaluqin ku fahimci wannan shine abin da su suke nufi alqur'ani kaman wani haɗin gwiwa ne daga abubuwa guda biyu inji asha'ira min makhluqin daga wani abu wanda yake halitta wa ghairi makhluqin da kuma wani abu wanda ba halitta ba falahum saru ma ahli sunna su asha'ira ba su tafi tare da ahli sunna ba wa qalu su ce alquran alqur'anin nan da ake ta magana gairu makhluqin ba abin halitta bane wannan ita ce aqidar ahli sunna to su asha'ira sun ki su goyi baya su tafi akan aqidar ahlus sunna cewa alqur'ani ba makhluki bane wala hum saru ma aljahmiya sannan su kuma ba su tafi tare da jahamiya ba wa'inda su kuma jahamiya wa qalu su kuma cewa suke alqur'anu kulluhu makhluqun alqur'ani gaba ɗayan su halitta ne kaga su ba su buwa nan ba ba su buwa nan ba lakin kanu muzabdabina sai dai sun kasance suna tarawa suna ta kai kawo tsakanin ahlus sunna da jahamiya su ba su yadda alkur'ani makaluki ba ne ba su yadda kuma gairu makaluk ba ne wa ya kuɗa mithla maƙalatin nasara fil masih don haka wannan aƙida ta ash'ariya game da alkur'ani sai ta yi daidai da irin aƙidar kiristoci game da annabi isa domin su kiristoci a wajensu annabi isa innahu mukawwanun an yi haɗaka ne an samar da shi ne min shai'aini daga abubuwa guda biyu من اللاهوت والناهوس والناسوت كي من اللاهوت والناسوت سنتي النبي عيسى أن سامد دشيني من اللاهوت daga ubangijintaka wannasut da kuma mutuntaka wato shi wani combination ne na Allah mutum ina ba ta gane su ce bawan Allah ne sun ki su faɗa kuma su ba su ce sai suka ce shi annabi isa an samar da shi ne minan lahut da kuma annasut wa ya kuluna suka ce ittahadan lahutu bin nasut ai shi annabi isa ba wani abu ne face haduwar abubuwa guda biyu combination ne ittahadan lahut ubangiji ne ya haɗu bin nasut da kuma ɗabi'a irin ta mutum shikenan sai annabi isa ya samu to kaga wannan sai daidai da maganar ash'ariya da suka ce shi ma alkur'anin nan combination ne daga abubuwa guda biyu combination ne ainihin wato daga ainihin wato makhaluk da kuma gairu makhaluk shi alkur'ani ya samu daga halitta ba halitta ba daga nan shi kuma ka same shi kamar yadda annabi isa ya samu daga allah da kuma mutum an fahimta wato da zarar mutum ya bar koyarwar alkur'ani ya bar koyarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to za ga duk inda ya dosa ruɗu zai shiga shi yasa sai ga wajen fito da irin wannan aƙidin nasu ma kai kanka sai an baka wahala sai kai rasa ma ya tunani ya tsaya ma ya kirkiro irin wannan ainihin abu mai wahala ga falan ɗaya aya alkur'ani ga hadisi warwara amma sai mutum ya shiga cikin wani kullu kurciya ya shiga wasu lunguna ya ta kwane-kwane ya wahalar da kansa ya wahalar da mabiyansa Allah ya sa mu dace falhasil tabbataccen abu dai anna hadhihi mas'alatun azimatun jidda ka sani matsalar alqur'ani mas'ala ce mai girma kware da gaske wala yahulannakum qaulul mukhaddilin alladhina yad'una annahum min ahli sunnah kada ya firgita ku kada ya ba ku tsoro maganar waɗannan taɓaɓɓun waɗanda suke da'awar su ma ahlus sunna ne wa yaquluna amma sai kaji suna cewa ma tahtamilu hadhihi almas'alatu hadha aljidal wai wannan mas'ala ta khalqul qur'an duk bai kamata ta dauki irin wannan jidali ba zaka ji mutum ya fito yana cewa menene ne wani tada jijiyar wuya game da cewa alqur'ani makhluki ne ko ba makhluki bane wal imamu ahmad alhalin ga imamu ahmad bin hanbal mubaligun fi kaunihim tana an ya kula bi khalqil qur'an ya kura maleji ya kai matuƙa wajen kin faɗin cewa alqur'ani makhluki ne ya ki yarda ya sha bakar wahala fa amma ya kafe akan kin yarda kawai so ake ce alqur'anin nan makhluki ne shi ma halittarsa akai shi kenan sai a kyale shi amma ya ci duka ya sha kurkuku ya ƙi yarda da wannan aƙidar ta khalqul qur'an wa annal mas'alata la tahtamilu kullu hadha وأن المسألة لا تحتمل كل, ه... كل هذا هذا موجود في كتابات بعض من ينتسب إلى, إلى العلم سيكا جسو وإن تم لمن سنة وأن المسألة لا تحتمل كل هذا ويبا لا تدوك دكا وإن ندوغا يما غنغنو با هذا موجود وأن مغنغنو إلى الناس ذاك ساميسو في كتابات بعض من ينتسب إلى العلم cikin wasu daga cikin littafan waɗanda ake danganta su zuwa ga ilimi wa ba'dhum yaqul wani ma daga cikin su zaka ji yana cewa ma hasala baina ahmad wa khusumihi khilafun siyasi wani ma ya tashi a rubutun sa sai ya ce ai abin da ya faru tsakanin imamu ahmad da abokan rigimar sa masu mulki wannan sabani ne irin na siyasa wani ya tashi wai kafe wadda imamu ahmad ya game da kawai so ake ce alkur'ani makhluki ne ya ki yadda aka yi ta'azabtar da shi aka yi ta ɗaure shi a kurkuku wai wannan saɓanin da aka samu da shugabannin zamaninsa saɓani ne na siyasa haka wasu cikin malaman marubuta za ka gai suna faɗa fa za ta ammalta mala ya ce idan ku ka lura da kyau wajattal mas'alata laysat hayyina za ka samu wannan mas'ala fa ba mai sauki ba ce idza nufiya an yakuna alqur'anu kalam Allah idan aka kore cewa alqur'ani aka kore kasantuwar alkur'ani zancen Allah fa ma za ya baka ma'ana to me ya rage tare da mu idan aka waye gari aka ce alkur'anin nan ba zancen Allah bane kamar yadda wasu suke ta nunawa a'a zancen shi ma'ana ce daga Allah amma lafazin da kake karanta ka haddace alkur'ani ko ɗanka ya haddace ko wani musulmi ya haddace wai wannan abin da kake haddacewa maganganun sautukan da harufan daga jibrilu ne ko daga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba maganar Allah bace ma'anar ce daga Allah to in ka yarda da irin wannan kaga kenan shi ma kamar yadda muka ta faɗa a can baya shi ma dai duk dabaru ne na araba ka da alkur'ani idan aka ce babu zancen Allah to me ya rage kuma idza uttila rabbu min sifatil kalam idan aka kore wa ubangiji siffar magana aka ce Allah baya magana fa hadha naqasun wannan fa tawaya ce gibi ne fir rabbi subhanahu wata'ala dangane da janibin ubangiji subhanahu wata'ala li'anna alladhi la yatakallamu laysa bi ilahin domin wanda baya magana bai tantance ya zama ubangiji ba wanda baya magana bai dace a sufanta shi da ubangijin taka ba wallahu subhanahu alhalin Allah subhanahu wata'ala aba alal yahud shi da kansa ya aibanta yahudawa lamma abadul ijila lokacin da suka dukufa suna bautar dan maraki lokacin da Allah ta'ala ya gayyaci annabi Musa wajen munajati ya basu da annabi Harun karshe shi dan ya zo yi musu abin da yi suka koma suna bautar dan maraki cikin abin da Allah ya aibaita aibata yahudawa da shi lokacin da suka bauta dan maraki faqala sai Allah cewa yayi da su alam yarau annahu la yukallimuhum in ban da batan basira ba su ga wannan ɗan maraƙin da suke haɗuwa su yi masu jada suke roƙonsa ba su ga baya musu magana ba ka duba yadda Allah ta'ala ya aibanta yahuda ya za ku dinga bauta wa ubangijin da baya magana alam yarau shin ba su gani ba annahu shi abinda suke bautatawa la yukallimuhum baya iya musu magana in sun tambaye shi baya iya bada jawabi farrabbu labudda annahu ya takallam kenan ubangiji lalle ba makawa a samu ubangiji yana magana wa yudabbir kuma ubangiji ya zama shine mai gudanarwa wa ya amuru kuma yana umarni wa yanha kuma yana hani fallahu idza nufiya anhu kalam da haka ubangijin aka kore masa zance aka kore mai magana aka ce baya magana sara la yasluhu lil ilahiyya to za a wayi gari ya kasance bai cancanci ya zama ubangiji ba ta'ala Allahu amma ya kuluna ubangiji ko ya ɗaukaka gabarin abin da suke faɗa fa hadhihi mas'alatun azima malam ce wannan mas'ala fa mai girma ce wa li hadha fa innal imam ahmad dan haka ne imam ahmad kamar yadda ka koma al bid'atul kubra fi mihnatil imam ahmad fi sifatil kalam na babban malami ad-doktor mahmud abdul abdul razzaq ar-ridwani wannan littafin za ga abin da ya faru ga imam ahmad فإن الإمام أحمد دومين إمام أحمد رحمه الله وقف يا أيا يا كفي كيد فاتا موقف الجبال الراسيات وتكفي وإرن تدوى تبتتو kaman yanda dutse yake tabbata ya kafu a cikin ƙasa haka imamu ahmad ya kafe akan wannan aƙida ta khalqul qur'ani yake yadda da ita walam yatanazal yake ya sassauta yake ya sauka daga kanta walam ya ta'awwal ya ƙi yadda da tawili a kanta wa sabara ya yi ta haƙuri alal mihinata akan duk jarabawar da ta biyo baya sabara alal sijin imam muhammad ya yi haƙuri da zama a kurkuku wa alal darb ya yi haƙuri ya dinga cin uban duka wa alal ihana ya fuskanci wulakanci min salasati khulafa daga kalifofi ɗaiɗai har guda uku wannan kalifan ya zo ya sa shi a kurkuku ya dake shi ya wulakanta shi haka imam ahmad ya yi ta fuskanta a wannan kalifancin na ainihin wato shi na farkon almamun har, har almamun kalifa mamun ya mutu imam muhammad yana cikin wannan bala'in wanda ya zama ya zama kalifa bayan ma'amun shine al-mu'tasim shi ma da yazo ya dora akan inda ma'amun ya tsaya ya ci gaba da gana imamu ahmad ukuba da azaba da kurkuku da duka da wulakanci duk saboda imamu ahmad ya kiyarda da wannan muguwar aqida ta cewa alqur'ani makhluki ne shi ma al-mu'tasim ya mutu da aka zo al-wasik kaga kalifa uku kenan alwasik shi ma yazo ya tarar ga imamu amr ba an kulle shi a kurkuku yayi ana taimar duka me dalili ya ki yarda da cewa alqur'ani makhluki ne tun zamanin almamun almu'tasim yace to ai shi ma dorawa zai ai wannan aqida lalle ne ko dai ya yarda da ita ko kuma zai ci gaba da fuskantar abin da yake fuskanta na kalubale haka imamu ahmad ya kafe ya hakura ya ci gaba da tafiya akan wannan yanayi ainihin wato kulluhum dukkan su almamun walmu'tasim walwasik da khalifa ma'amun da khalifa mu'tasim da khalifa wasik dukkaninsu kulluhum tataba'u duk sun bibiyi juna ala ta'azibi akan azabtar da Imam Ahmad yuriduna minhu duk abinda wai suke so daga Imam Ahmad an ya tanazala ya janye daga wannan aqidar da ya kafe akai cewa bai yadda cewa a ce alqur'ani makhluki bane kai fa yanzu bayani kawai ake maka yadda alqur'ani ba makhluki bane ba wanda zai dake ka in ka yadda ba wanda zai daure ka dan ka ce alqur'ani ba makaluki bane ba wata barazana ta rayuwa da zaka fuskanta kaga imam Muhammad akan kawai ya ce alqur'ani makaluki ne ya kiyarda kaga irin azabar da ake masa fa aba rahimahullah amma imam Muhammad ya kiyarda wa thabata ya kafe wa fi akhir ahadil wathiq to a ƙarshe ƙarshen wato gwamnatin alwathiq shi khalifa na uku kenan yuqalu aka ce innahu raja'a sai aka yi sa'a shi kalifan alwafik sai ya dawo daga wannan muguwar aƙida ta kalkul qur'an lamma hasalat indahu munazara lokacin da aka yi wata tattaunawa aka yi wani debate a gabansa baina alimin min ahalus sunna tsakanin wani malami cikin ahalus sunna wa baina bishir almarisi da kuma wani ainihin ba mu'tazali wanda yake da irin wannan aqidar ta kalqul qur'an da ake kira bishir almarisi to aka samu almarisi suka yi muqabala da wani malami cikin ahlus sunna a fada a gaban alwasik wankasar almarisi wannan bishirul marisi ya karye aka yi rugurugu da hujjojinsa ya zama ashe wannan aqida gurbatacciya ce ba mai kyau bace to daga nan shi wannan kalifa inda zalika yayin da ya ji hujjoji gamsassu daga alkur'ani da hadisi daga shi wannan malamin cikin ahlus sunna da yaga kuma an kada shi wancan wanda yake tafiya akan wannan aqidar da gwamnati take tafiya akai to tun daga lokacin taraji alwasiq shi wannan kalifan na uku alwasiq sai ya janye daga wannan aqidar janyewarsa daga wannan aqidar ya dawo kan kyakkyawar aqida shine fa samun sassaucin imam ahmad shine aka sake imam ahmad to a ce wannan matsalar ba muhimmiya bace falhasilu anna hadhihi almas'alata azima a dunkule ka gane wannan mas'ala fa mas'ala ce mai girma wa hiya muhimmatun jidda kuma tana da matukar muhimmanci la yutahawanu biha bai kamata a yi sako-sako da ita ba wa la yuqalu kuma bai kamata a ce kama ya qulu ba'dul juhal kamar yadda wasu jahilai suke faɗa wal kuttab da wasu marubuta wal musaqqafina da wasu daga cikin masu da'awar suna da ilimi shine al musaqqafin ay al muta'allimin masu da'awar karatu ko ilimi awul asha'ira ko kuma ainihin masu bin aƙidar ash'ariya aw man naha nahawahum ko wanda ya tafi a matafiya irin tasu hadhihi mas'alatun wannan mas'ala ce la tahtamilu kull hadha al-ihtimam zaka ji suna cewa su irin wayannan jahilan ko wayannan cikin marubutan ko wayannan masu da'awar ilimin ko kuma wayannan ainihin masu bin aƙidar ash'ariya din zaka dinga da wayanda suka tafi a nan matafiya irin tasu zaka dinga jin suna cewa hadhihi mas'alatun wannan wata mas'ala ce la tahtamilu kull hadha al-ihtimam da bata kamata a dauki dukkan wannan muhimmanci a bata ba wa hadhihi rudud mas'ala ce da bai kamata irin waɗannan raddika a dinga yawan yin raddi da mai da martani ga wani dan ya ce alqur'ani makhluqi bane وقد احتج الإمام أحمد عليهم بقوله إمام أحمد ابن حنبل رحمه الله يا كفى مسو حجة سو أين ما سو أنا أكيد بقوله ده فتنسا حتى يسمع كلام الله وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله idan wani daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi aminci ya nemi ya shiga rigar kariyarka Allah ta'ala ya ce ka ba shi rigar kariya ya zauna kusa da kai tsawon lokacin da zai zauna a cikin ku musulmi har ya saurari zancen Allah hatta ya sma'a har ya ji kalamallah zancen Allah da kuma faɗin Allah ta'ala ka zalikum ƙalallahu min ƙabul haka ubangijinku ya faɗa tun gabanin haka kaga ka zalikum ƙalallahu kaga ƙala ashe ubangiji yana faɗa ashe ubangiji yana magana فالله قال الله كذلك قال الله من قبل سورة الفتح قال الله ككل كلمة قال الله أثبت لنفسه الكلام والقول a waɗannan ayoyin Allah ya tabbatar wa kansa magana ya tabbatar wa kansa zance wa tanziluhu ay alquran saukar da shi alqur'anin anzalahu ubangiji ne ya saukar da shi ala nabiyhi muhammad ga annabinsa Muhammad sallallahu Alaihi wasallam biwasiɗati Jibril tsanin zuwan alkur'ani zuwa ga annabi sallallahu Alaihi wasallam shine mala'ika Jibril Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam da wasiɗa wato tsanin mala'ika Jibril wa ƙala ta'ala Ubangiji ta'ala ce na zala bihin ruhul amin ruhi amintacce mala'ika jibril shi ya dinga sauka da alkur'ani shi ya sauko da alkur'ani ala kalbika ya ya saukar da shi a zuciyarka ka haddace kai annabi sallallahu alaihi wasallam litakuna dan ka zama ka kasance minal munzirina daga cikin masu yin gargadi da shi abin da aka saukar din bilisanin kuma littafi ne da aka saukar ma bilisanin da yare da harshe arabiyin balaraban yare mubin kuma bayyanannen yare babu ainihin wato baubauci ko ainihin wato a rashin ainihin wato kwarewa a cikin wannan yare din fa hadha wadihun wajali cikin suratul shu'ara malai ce fa hadha wadihun wannan kaga magana ce bayyananniya wajali kuma magana ce a sarari a fili wa ma'a hadha tare da wannan fa ya'ati man yaqulu sai kuma a samu kaga dai Allah maɗaukakin sarki ya saukar da alƙur'ani da lafazin da ma'anar ba daɗi ba ragi haka mala'ika jibrilu ya ɗauko wannan saƙon na alƙur'ani da lafazin da ma'anar bai tsaya ko ina ba sai zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da lafazin da ma'anar yadda ya zo daga Allah ta hanyar mala'ika jibrilu haka ya koyar da al'umma na fata gane sannan sai kuma a waye gari wani ya zo ya ce alƙur'anu makhaluk alƙur'anin nan makhaluki halittarsa aka yi ghairu munazzalin ba saukar da shi aka yi ba yanzu sai mu bar wannan magana wannan ayoyin na alƙur'ani kawai sai mu ɗauki maganar wani yanzu gashi Allah da kansa ya ce nazala bihin ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyin mubin sai duk mu ajiye wannan magana wannan aya cikin suratul shu'ara sai mu ajiye sai kawai wani yazo ya ce alqur'ani makhluqi ne ba saukar da shi akai ba kuma mu bi waccan maganar mu ajiye maganar Allah wallahu lam yatakallam bihi wani yazo ya ce wai Allah ba shine yayi zantar da alqur'ani ba wallahu la yusuf wani yazo ya dinga ce mana Allah ba za a siffanta shi ba bil kalam da magana ta'ala Allahu amma yaqulun ubangiji ya ɗaukaka gabanin duk abin da suke jingina masa qauluhu fadin sa wa nuruhu sannan alqur'anin nan hasken Allah ne alqur'an alqur'ani yusafu ana sufanta shi bi annahu nur cewa haske ne duk wanda yake karanta shi yana samun haske gwargwadon yanda ya fahimci alqur'anin yake ɗaukansa. gwargwadon yadda mutum ya yi watsi da alkur'ani ba shi da ido a cikin alkur'ani gwargwadon yadda haskensa yake disashewa domin alkur'ani haske ne duk wanda ya raɓe shi shi ma hasken zai shafe shi alkur'an yusufu bi annahu nur alkur'ani ana sufanta shi da cewa haske ne wa qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce walakin sai dai ja'alnahu mun sanya shi alkur'anin nuran haske ne na hadibihi man nasha muna shiryar da wanda muka ga dama da alkur'ani min ibadina daga cikin bayanmu ashe alkur'ani wata baiwa ce da Allah ta'ala wanda ya ga dama sai ya shiryar da shi da wannan hasken Allah ka shiryar da mu nuran haske ne da hadibihi man nasha muna shiryar da wanda muka ga dama da shi wannan hasken na alkur'ani min ibadina daga cikin bayanmu wa yusamma ruhan sannan har wa yau alkur'ani daga cikin sufofinsa ko sunayensa ana kiransa ruhi Allah ta'ala ya ce auhaina ilaika ruhan min amrina auhaina ilaika ruhan mun yi wahayin wani ruhi zuwa gare ka min amrina daga umarninmu a nan kaga ruhan ruhun alkur'ani ake nufi ba wa auhaina ilaika ruhan min amrina wato auhaina ilaika ƙur'anan kenan min amrina domin daga cikin sufar alkur'ani ruhi ne kana da shi kana da rai ba ka da shi to fanko ne kai empty ne kai ba ka da ruhi gwargwadon yadda kake da alkur'ani gwargwadon yadda kake da rai gwargwadon yadda ba ka da alkur'ani gwargwadon yadda kake gawa ce kawai take yawo da aka koma a rike alkur'ani lallai wajibi ne ka je ka koyi alkur'ani in ma ba ka da shi yanzu to baka makara ba komai tsufanka koma ko daga alamtara kai ba zuwa nasu ka samu rabanka don ka zama mai rai kar ka zama magana mai talimi dama ya ce su malamai ko sun mutu rayayyu ne amma su jahilai matattu ne kawai suke ta yawo a doron ƙasa Allah kiyaye li'annal quluba ruhun shi alqur'ani ruhi ne li'annal quluba tahya bihi domin zukata suna rayuwa ne kawai da shi duk zuciyar da ba alqur'ani a cikin ta matacciya ce domin zuciya tana rayuwa ne da alqur'ani wannan yana daga cikin hususiya da mazaya na alkur'ani da haka duk wanda ya jingina da shi to lalle ya zama rayayye zuciyarsa za ta zama rayayya ainihin wato da alkur'ani kama annal abdana malai sai baka misali ce kamar yadda kaga gangar jiki ta haya tana rayuwa ne bin ruhi da ruhi kana iya motsa idanka ka yi magana ka yi tafiya ka ci ka sha ka kwanta ka tashi ka yi kaza duk abin da ya baka damar yin wannan fa ba gangan jikinka bane ruhi ne ka duba duk ran da aka zare wa mutum ruhin sai ga sai an wanka sai an masa sallah sai an kwantar da shi sai an tayar da shi ba zai iya komai ba ba magana idan ya daina kaza bakin ya daina kaza kunne ya daina hannu komai nasa zaga shi yasa sai an yi tsarki sai an man alwala sai an masa wanka a sa shi a gaba a yi masa sallah ba zai iya cewa ku daidaita ni ko ku gyara ni ba zai iya cewa ba abin da zai iya ashe ruhin shine mutum to kamar yadda gangar jiki tana rayuwa ne bin ruhi da ruhi fa huwa ruhul qulub to shi kuma alqur'ani shine ruhin zuciya shi yasa zai yi wahala mutane su rungumi alkur'ani wajen karanta shi da zuwa sanin ma'anoninsa kuma ka samu zukatansa sun bushe bushewar zuciya da mutuwar zuciya to alkur'ani ne ya zama ba shi da mahalli a irin wannan zukatan ba shi da kima alkur'anin ba shi da mutunci a irin waɗannan zukatan to zukata sun zama matattu dole su bushe dole su kekashe dole su yi baki Allah ya kiyaye warruhu alma'rifatu ruhul abdan warruhul ma'rifatu ruhul abdan wato ruhin ilimi ruhin ilimi ruhul abdan shine ruhin gangar jiki fa huwa nurun domin shi alkur'ani haske ne wa huwa ruhun kuma shi rai ne wa huwa hudan alkur'ani shiriya ne wa huwa tazkira alkur'ani tunatarwa ne wa mau'iza gargadi ne da wa'azi walahu asma'ul kafira alkur'anin nan yana da sunaye masu tarin yawa mimma ya dullu ala azamatihi wanda yake nuna maka irin girmansa qawluhu fadin imamul barbahari li'anna alqur'ana min Allah yace domin shi alqur'anin nan ne daga Allah yake wa ma kana min Allah abin da ya kasance daga Allah falaisa bi makhluqin ba zai zama abin halitta ba Allahu jalla wa ala bi asma'ihi wa sifati Allah mai girma da buwaya da sunayensa da sufofinsa laisa bi makhluqin ba abin halitta bane kamar yanda Allah ba abin halitta bane to sufofinsa ma ba ababen halitta bane fa huwa khaliqun ubangiji shine mai halitta wa gairuhu makhluqun duk wanda ba shi ba shi kuma abin halitta ne fala yuqalu dan haka ba za a ce ba innal asma'a haƙiƙa sunaye wasifat da sufofi makhluqatun a ce ababen halitta ne kuma mu saurari mutum li'annaha min Allah domin sunayen daga Allah suke sufofin na Allah ne wa ma kana min Allah abinda ya kasance daga Allah kuwa fa huwa gairu makhluqin ba abin halitta bane bi ma'ana abun nufi dai annallaha yusafu biha Allah ta'ala ana sufanta shi da waɗannan sufofin daga ciki hadda magana fallahu bi asma'ihi wa sifatihi khaliqun ubangiji da sunayensa da sufofinsa mai halitta ne wa ma adahu fa huwa makhluqun duk wanda ba shi ba kuma shi kuma abin halitta sunansa qauluhu imam al-barbahari yace wa hakaza qala malik ibn anas wannan yanda ka ji muna wannan karatun ita ce aƙidar imamu na maliku ba malikawa ba ne mu muna cewa mu malikawa ne to a baban wai a fiƙihu wai wata matsala a fiƙihu mun yadda malikawa ne amma a aƙida mu ba malikawa ba ne haka fa za a gani mutum ya yadda in ka taɓa shi ya ce a mu fiƙihun malikiya muke bi aƙida fa imam malik ya yi gabas shi kuma mutum ya yi yamma in har za ka zama ɗan imamu malik ka zama ɗan malikiya ai a babin aƙida ya kamata ka zama babba maliki amma ku sha bamban da shi a aƙida aƙidar imam malik daban aƙidar ka daban sai a fiƙihu za ka makalkale masa ka ce kai ba malike ne in har da gaske kai ba malike ne to a same ka a aƙida ba malike ne kai a fiƙihu ma sai ka ce ba malike ne sai a yadda mafhum mala yace to haka wannan aƙidar da kaji ta cewa alƙur'ani ba makaluki bane wannan ita ce aƙidar imam malik dan anas wa ahmadu bin hambalin rahimahumullah kuma wannan ita ce aƙidar imamu ahmad bin hambal haza qaulul a'imma wannan ita ce aƙidar manyan malaman musulunci wa minhum daga cikinsu maliku akwai imam malik imamu daril hijira wato imamu daril hijira yana daga cikin taken da ake wa imam malik imamu daril hijira ina ne darul hijira madina wal imamu ahmad da imamu ahmad allazi uzziba ala hadha wanda shi har azabtar da shi akai an dandana masa kuda akan wannan aqida ta khalqul qur'an wa uziya an cutar da shi rahimahullah wa sabara kuma yayi hakuri wa gairuhuma da wasu waɗannan min a immati ahli sunna daga shugabannin ko jagororin ahli sunna hadha qauluhum wannan ita ce aqidar su qauluhu fadin sa wa man qablahuma ba wai imam malik da imam ahmad kawai ba har da waɗanda suka gabace su min fuqaha daga manyan masana addinin musulunci wa man ba'dahum da waɗanda su ma suka zo a bayan su ya'ani abin da yake nufi anan lam yanfaridil imam malik wal imam ahmad ahmadu bi hadha imam malik da imam ahmad ba su kadai bane suka kadaita da wannan aqida bal qala bihi man qablahum bar wato bal ba masu ba waɗanda suka zo gabaninsu minas sahaba daga sahabbai wa tabi'in da tabi'ai wa atba'u tabi'in da kuma tabi'u tabi'in wannan ita ma duk ita ce aqidar su wa man ba'dahum da kuma waɗanda suka zo bayan su mimman ja'a ba'dahum min al-a'imma daga waɗanda suka zo bayan su cikin manyan malaman musulunci qauluhu fadin sa wal mira'u bihi kufrun yin ja'in ja game da cewa alkur'ani makaluki ne ko ba makaluki bane kai kana da ja shin alkur'anin nan makaluki ne ko ba makaluki bane imam al-barbahari ya ce shi kansa wannan jayayyar game da khalqul qur'an shi ma kafirci ne almira'u fil qur'an ja'in ja game da alkur'ani hal huwa makhluqun aw ghairu makhluqin shin alkur'anin makaluki ne ko ba makaluki bane aw annal insana yatashakkaku ko kuma a wayi gari mutum yana shakku yana kokonto wa ya kulu ka dinga jin mutum yana cewa ma adiri ni wallahi ban sani ba almas'alatu khilafiyya wannan mas'ala dai ta sabani ce ko alqur'anin makaluki ne ko ba makaluki bane wannan mas'ala dai malamai sun yi sabani akai ba wani matsancan an yi sabani akan wannan kama ya kuluna hul an kaman yanda zaka dinga jin a zamanin da shi imamu al-barbahari yayin wannan littafi yace kaman yanda zaka dinga jin ana faɗa ko kuma kaman yanda shi al-fawzan al-fawzan wannan tunda sharhin sa ne yake magana yake cewa kama ya kulu hul an kaman yanda masu wannan aqida suke faɗa faɗa a yau faƙad zaharar zahiratun il'an ya ce domin wata annoba ta bayyana a yau in ji fauzanul fauzan rahimahullah ya ƙuluna shi ne ka dinga jin suna cewa almas'alatu khilafiyya wannan mas'ala ta kalkul ƙur'an mas'ala ce da aka yi saɓani a kai fa na ƙulu to mu sai mu ce inda likhtilaf yayin mu ɗauka ma an yi saɓanin to lokacin duk da aka samu saɓani akan wata matsala almuttaba'ud dalil abinda ake bi dalili ake bi hujja ake bi ba saɓanin ba idan wane ya ce da kyau wane ya ce ba kyau a ka ce da kyau ko ka ce ba kyau ai ba shine gwaninta ba babu burgewa a cikin da kyau ko ba kyau a'a menene hujja ka ta da da kyau ko kuma da wace hujja ka dogara ka ce ba kyau to hujjar ita ce za a kalla a ga da kyau din ko ba kyau amma dan ka bushi iska ka ce ba kyau wannan kowa ma zai iya shan shayi kawai ce ba kyau da aka cewa da kyau ko ba kyau ba a hannunka yake ba Allah ne zai ce wannan da kyau ko annabi ya ce wannan da kyau ko ba kyau da aka dalilin da aka kawo shine zai nuna ayi ko kar ayi da kyau ko ba kyau mafhum to sai yake ta almuttaba ula'i duk lokacin da ma aka samu sabani to ai abin da ake bi ba sabanin ake bi ba dalili ake bi ina hujja take sai a bi ba ma tu'ubbidna bi khilafin nas mu ba a ce mu yi bautar Allah da sabanin mutane ba wa aqwalin nas da maganganun mutane Allah ta'ala bai ce ka bauta masa da wane ya ce su wane sun ce wane ya ce ayi wane ya ce ka Allah bai ce ka bauta masa da ainihin maganganun mutane ko sabanin su ba bal tu'ubbidna bid dalil mu an bautar da mu ne da dalili mu bayi ne na Allah bisa dalili ba za mu yi wata ibada ba sai da dalili ba za mu yi ba ko mu ƙi sai da hujja da haka mu an bautar da mu ne mu zamanto duk abin da zamu yi na bautar Allah ya zamanto akan dalili muke fa na'ridul khilafa ala dalil da haka in aka ce ga sabani an yi sai mu dauko wannan sabanin fa na'ridu al khilaf sai mu bujuro da wannan sabanin ala dalil sai mu dora shi akan dalili an fahimta in muka dora shi akan dalili to dalilin shi zai gaya mana a cikin sabanin nan da aka yi ga mai kyau sai mu dauki wannan sai mu ajiye mara kyau fama kama alaihi dalil abinda dalili ya tsaya ya goyi bayansa fa huwal haq to wannan shine gaskiya sai mu bi wa ma khalafa dalil duk abinda ko ya saba wa dalili ba aya a cikin alqur'ani ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba wata magana ta sahabbai akan wannan mas'ala kuma addini ne a'a duk abinda ya saba wa hujja ya saba wa dalili fa huwal batil wannan shine ƙarya ba za a bi ba wallahu lam yatrukna lil ara ubangiji bai bar mu ba mu dinga bin ra'ayoyi wal aqwal ubangiji bai kyale mu mu dinga bin zantuttuka ba wal khilaf da sabani in haka ne me hikimar saukar da alqur'ani me hikimar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sai a kyale mutum da muna da fahimtar mu muna da ra'ayoyin mu muna da sabani sai mu ta yi wannan yace da kyau wannan yace ba kyau wannan yace ayi wannan yace kar ayi wannan yace shikenan sai a kyale mutane hikimar aiko annabawa da saukar da littafai don su magance saɓanin da hakan aka samu saɓanin to sai mu ɗauko alƙur'ani sunna tana hannunmu sai mu ɗauko ta sai mu ga to wannan saɓanin wane ya ce a yi kaza wane ya ce kar a yi to yanzu ba wanan za mu kalla ba wace magana ya faɗa shi ma wace sai mu ɗauke ta sai mu ɗora ta a sikelin dalili sai mu jinjina wadda dalili ya goyi bayanta ba ruwanmu da wanda ya faɗi wannan sai mu bi shi wanda ku dalili bai goyi bayansa ba komai girmansa komai kimanta shi da mutunta shi da muke za mu ci gaba da ganin girmansa da mutuncinsa amma ba za mu bi shi ba a wannan matsala din mafhum wallahu lam yatrukna wallahu lam yatrukna lil ara wal aqwal wal khilaf bal qala ubangiji da kansa cewa fa in tanaza'atum idan kuka yi ja'in ja fi shay'in cikin kowane abu na addini aka samu ja'in ja wane ya ce e wane ya ce a'a wane ya ce halal ne wane ya ce haram ne wane ya ce wannan abun ya saɓawa addini wannan ya ce ya yi daidai da addini to in an samu wannan ja'in ja ɗin ba zagi ba cin mutunci ba gorin gari ko gorin ƙabila duk ba wannan Allah cewa ya farudduhu ilallah war rasul ku ɗungumo gaba ɗaya da ku da saɓanin naku duk ku ɗungumo zuwa ga Allah da manzansa farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila sai mu koma zuwa ga alqur'ani sai mu koma zuwa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam shine ilallahi wa ila war rasul farudduhu ilallah ay ila alkitab war rasul ay ila sunnah ni na ce da kyau kai ka ce ba kyauto kenan ba rigima sai mu koma zuwa ga alkur'ani ya yi mana hukunci wannan shine abin da Allah ya faɗa in ma an samu sabanin ba a san sabanin ko da yake dole sai an yi kamar yadda Allah ce wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk wa lidhalika khalaqahum ba za su gushe ba suna sabani sai wanda Allah ya masa rahama wa lidhalika khalaqahum aka dole fahimta fuska ce wannan ya fahimci kaza wannan ya fahimci kaza amma me dalilin ka shi ma me dalilin sa to dalilin shine zai nuna shine akan daidai ko kuma abokin tattaunawar sa ne akan daidai da haka Allah ya ce in an samu jayayya to a koma zuwa ga alkur'ani zuwa ga sunna wa maktalabtum fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah abin duk da kuka samu cene na ce aka samu cece ku ce da sabani a cikin sa min shay'in koma menene in dai cikin sha'anin addini ne fa hukmuhu abin da zai yi hukunci ga wannan abin ilallah shine a mai da shi zuwa ga Allah zalikum Allahu rabbi alaihi tawakkalt wancananku shine ubangiji na alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa ilaihi unib zuwa gare shi nake komawa fa yajibu raddu ila ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam da haka wajibi ne a koma zuwa ga littafin Allah a koma zuwa ga koyarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa yi ukhadhu ma qama alaihi dalilu a yi riko da abin da dalili ba fa maganar fa mun dade muna yi fa ba fa tun iyaye da kakanni ba game da matsalar addini ba zancen gari ka ce a maka ma haka ake yi ka san wani ya ga ya dauka ita makan ita ce ake hujja da ita ba aya ko hadisi ba kai ka fi kowa iya addini maka ma haka ake yi Allah ba zai tambaye ka maka ya ake yin addini ba ballantana Allah ya saukar da alkur'ani ya aiko ma babban jakada shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mutuwa ma ce ma za ya man rabbuka ma za ta qulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'isa fikum wane ne ubangijinka ubangijinka sannan me za ka ce game da wannan bawan Allah da aka aiko muku za a tambaye ka tambayoyin guda uku a tambaye ka waye ubangijinka menene addininka sannan wane ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da aka karka dinga tunanin za ka dinga hujja da maganar wasu mutane ko da wani gari ko ainihin wata ƙasa abin da duk dalili ya tsayu da shi to ka yi riko da wannan abu wa yutraku ma khalafa dalil a yi watsi da duk abin da ya ci karo da dalili ga dalili shi kuma wannan yayi nan to sai a ajiye wanda yayi nan duk abin da ya bar dalili ko ya saba dalili sai a bar shi wa amma alladhi ya'khudhu al-qawla alladhi yuwafiqu hawahu amma duk wanda kaga yana bin magana da ta yi daidai da san zuciyarsa shi a addinin ma zaba yake ashe a addini ma akwai masu zabu sanka ba a gidan rediyo kawai ake zabu sanka ba wannan yayi mata daidai ya bi har sunnan ma za ga wannan ta yi masa sai ya bi wannan kuma shi gaskiya wannan sunnan bata dace bata yi ba sai ya batta da haka sai ya zama sai mutum ya fada fatuminuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ba'd don haka wa amma allazi ya'khudhu al-qawla amma duk wanda kaga yana riko da maganar da allazi yuwafiqu hawahu wadda ta daidai da san zuciyarsa wallahi duk bayanin da zaka yi in dai bai daidai da san zuciyarsa ba zai karba ba duk hujjojin da zaka kawo masa yana nan kawai akan san zuciyarsa in in kana so ya yarda da kai to zo mai da abin da yake daidai da san zuciyarsa ko fatawa wani ya tambaye ka already yana sauraron ka zai ce kana bashi abin da ya saba san zuciyarsa zai aje ma fatawarka ko kuma alal akalli ya bakka sai je wa wani malamin tambaya aw shahawatahu ko kuma wato mutumin da yake riko da ainihin abin da ya daidai da sha'awarsa walau khalafa dalila ko da ko wannan abin ya saba wa dalili fa hadha dallun wannan batacce ne duk mutumin da ba hujja yake riko da ita ba san zuciya da bin san sha'awar zuciyarsa yake bi to wannan batacce ne hadha ya abudu hawa wannan in kana nema ba Allah yake bautawa ba san zuciyarsa yake bautawa shine ya abudu hawa yana bautawa san zuciyarsa amma alladhi ya abudu Allah amma wanda yake bautawa Allah fa ya akhudhu alladhi qama alaihi dalil za ka ko da yaushe yana kokarin riko da abin da dalili ya tsayu da shi min kitabillah daga littafin Allah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قال المؤلف رحمه الله والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله سبحانه وتعالى بأعين رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حاجب ولا ترجمان إمام البربهاري يتي غاكم وتقبع إتمامي سعدا يتي والإيمان بالرؤية imani da ganin Allah yau malkiyamata ranar alkiyama akwai waɗanda ka yi imani cewa akwai waɗanda za su ga Allah ranar tashin alkiyama ya rauna Allah za su ga Allah subhanahu wa ta'ala bi a'ayuni ru'usihim da idan da ke kan kansu ba wai a mafarki ba ba wai a zuciya ba da idan su da suke gani da shi haka Allah ta'ala ya yi musu alkawari ga wasu bayansa za su gan shi to wannan ita ma mas'ala ce kamar yadda kaga an yi turka-turka a inda muka baro to ita ma wannan game da za a ga Allah yan aljanna za su ga Allah ko ba za su ga Allah ba shi ma wasu sun ja sun kafe sun ce suna yi wa yan aljanna bakin ciki sun ce ba za su ga Allah ba ina ba ta gane to shine nan malai yake cewa fa mu fa yana cikin aqida mu fa yan aljanna za su ga Allah wal imanu bir ru'ya wajibi ne yin imani da ganin Allah yawmal qiyamati ranar alqiyama yarawna Allah yan aljanna za su ga Allah subhanahu wa ta'ala bi a'ayuni ru'usihim da idanun da ke kansu wa huwa yuhasibuhum lokacin da yake musu hisabi bila hajibin ba wani shamaki wala turjuman ba tafinta ashar Sheikh Fawzan al-Fawzan yace wa min masail al-aqida yana daga matsalolin da suka shafi aqida abinda ake kudurcewa a yi imani da shi a zuci almuhimmatul azima mai matukar muhimmanci mai girma isbatu tabbatar da annal muminina cewa muminai ya rauna rabbahum za su ga ubangijinsu yawmal qiyamati ranar alkiyama iyanan kurukuru bi absarihim da idanunsu kama ya rauna alkamara kamar yadda suke ganin wata lailatul badr daren goma sha hudu haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kamar yadda suke ganin wata ba ture-ture ba ka kare min haka 'yan aljanna za su ga Allah wa kama ya rauna shamsa sahawa kuma kamar yadda suke ganin rana tarwal laisa duna ha sahab babu wani girgije ko hadari da ya kare ta haka 'yan aljanna za su ga Allah kama ja a fil ahadithi sahiha kamar yadda wannan batu ya zo cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ingatattu masu tarin yawa allati tawatarat waɗanda sun yawansu ya kai wato ya kai ya kawo fi isbatil mu'minina ru'yata rabbihim wajen tabbatar wa muminai ganin ubangijinsu ma'ana hadisan sun taru suna da matukar yawa waɗanda suka tabbatar da cewa muminai fa za su ga ubangijinsu ranar alkiyama وقد ساق الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح كما يندى babban malami al'imam ibn al-qayyim al-jauzi Allah ya masa rahama ya koro bayani a cikin wani littafin sahadil arwah ila biladil afrah littafi ne mai kyau mai daɗin karantawa ya yi bayanin aljanna daki-daki da duk abin da yake da alaka da ita to ya koro bayani ya kawo al'ahadithal warida hadisan da suka zo fi haza game da ganin Allah ga ‘yan aljanna wata wasa'a fi zalika ya faɗaɗa bayani akan haka bi asanidiha kuma ya kawo hadisan duk da isnadinsu wahiya mutawatira kuma hadisai ne masu tarin yawa wanda sun kai mutawatirai fi isbati wajen tabbatar da annal mumini na muminai fa ya rauna rabbahum za fa su ga ubangijinsu iyanan bi absarihim kuru-kuru da idanunsu wa khalafa fi zalika ahlud dalal amma akwai wasu ma'abota bata yan kungiyoyin bata waɗanda suka saba wa wannan aƙida ta ganin Allah ga muminai ranar lahira min alfiraqid dalla daga kungiyoyin bata kal mu'tazila kamar mu'tazilawa kaga mun dade ana ta suna ta wahalar da mutane mu'tazilawan nan kaga game da khalqul qur'an dinnan duk su suka dagulgal al'amura game da khalqul qur'an to kaga game da ganin Allah ma sun zo nan ma sun sake zuwa sun kafe sun ce a'a ba za a ga Allah ba mu Allah ya ce za a ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana hadisai ya ce yan aljanna za su ganshi to ina ruwanmu da wani ba mu'tazilawa kuma shi kuma ba mu'tazili ya zo ya ce a wannan ayoyin ba ku fahimce su ba shi ko hadisan bai ma yarda da su ba ba za a ga Allah ba a wannan aƙidar akwai kuma wanda aƙida ce wajen guda uku akwai wanda suka ce kwata-kwata ba za a ga Allah ba a duniya kuma ba za a gan shi ba ma a lahira ka riƙe wannan akwai kuma waɗanda su kuma kishiyar waɗancan sun ce za a ga Allah a nan duniya kuma za a gan shi a lahira kar ka yi mamaki irin wannan wata ranya haɗe ce na haɗu da Allah fa yau a kan titin sabon titi na abin nan kar ka yi mamaki an fahimta kaga wannan duk suna da haɗari wayancan sun ce faufau ba za a ga Allah ba a nan duniya ko a lahira su ko wa'ancan suka ce wa ya faɗa muku za a ga Allah a nan duniya kuma za a ga Allah a lahira to sai wasu suka shiga tsakiya suka ce a duniya kan ba idan da ya isa ga Allah amma a lahira Allah zai da wasu su ganshi Allah ya sa ya dama ganshi mazhaba nawa kenan na'am a duniya su mazhaba ta uku suka ce a duniya ba za a ga Allah ba amma 'yan aljanna za su ga Allah a lahira kuma muna tare da wannan mazhaba ta uku kuma insha Allah muna cikin wanda za mu ga Allah eh Allah ya sa mu ganshi eh sai mu tashi wa qad wa khalafa bi zalika dan an ce mun lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada